إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wani yana so zai shiga addinin musulunci daga ina kake daga ina from nasara state ta ya ce muku daga nasarawa state yake yana so zai shiga addinin musulunci to saboda me yasa kake so ka musulunta ok kawai kana son musulunci ya ce yana so zai musulunta saboda kawai yana son musulunci to zan gaya masa kalmar da in ya amince da ita ya zama musulmi cikin harshen larabci sai a fassara masa in ya amince ya zama musulmi ashhadu ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda ka ce ka amince ka yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah ka amince da haka to turancin ya zama abin da ya zama ka yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne to shi kenan wannan ya mai da shi musulmi wanda suna yake amfani da shi sunanka raymond wani suna kake so a sa maka yanzu cikin sunayen musulmi karim muna da abdulkarim ne yana nufin alkarim sunan Allah ne haka sama abdulkarim ya zama ka zama bawan Allah kenan to shi kenan aiki ya same ku 'yan kwamiti sai ku je ku koya masa addinin musulunci Allah ya tabbatar da mu a musulunci baki ɗaya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau muna yammaci na Lahadi wanda ya zo sha hudu ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1437 wanda ya zo sha tara ga watan shida dubu biyu da sha shida muna nan a cikin suratul baƙara za mu tashi aya ta takwas na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ba'ida hakika waɗanda suka kafurta suka kuma toshe mutane ga barin tafarkin Allah sun bata bata mai nisa sannan na biyu alkufrul akbar la yaghfiruhu Allahu liman mata alaihi wanda duk ya shiga cikin kafirci babba وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Allah subhanahu wa ta'ala bayan yi mana bayani akan kashe-kashen mutane ya fara da muminai wanda mun ji siffarsu da ayyukansu sannan ya magana akan kafirai su ma mun ji siffarsu da ayyukansu to sai Allah ta'ala ya shiga bayani akan kashi na uku su ne munafukai Allah ta'ala ya ce wa minan nasi daga cikin mutane manya ƙulu akwai masu cewa amanna billahi mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhiri mun yi imani da ranar ƙarshe ta ce ranar alƙiyama Allah ya ce wa ma hum bi mu'minin amma ba muminan gaskiya ba ne domin babu imanin a cikin zuciyarsu na fatan baki ne iza laqul lazina amanu qalu amanna iza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون Daka Allah ta'ala ya ce a cikin mutane akwai mai cewa ko masu cewa mun yi imani da Allah da ranar lahira amma ba muminai ba ne, yukhadi'una Allah su a ganinsu kamar suna yi wa Allah wata dabara tunda in ka faɗa da baki kamar Allah bai san zuciya ba da yake ba su san Allah ba wallazina amanu kuma suna yaudaran masu imani ta hanyar nuna sun yi imani da fatar baki wa ma yakhda'una illa anfusahum amma ba kowa suke yaudara ba sai kawunansu wa ma yash'urun amma ba su san haka ba fi qulubihim maradun a cikin zuciyoyinsu akwai ciwuka ciwon zuciya iri biyu ne mardu shakkin wa nifaƙin akwai kuma mardu shubahatin wa shahawatin akwai ciwo na sha'awa akwai ciwo na shubaha fazadahumullahu maradan sai Allah ya ƙara musu wannan ciwon walahum azabun alimun suna da azaba mai raɗaɗi bima kanu yakzibuna saboda abin da suka kasance suna yi na ƙarya bima kanu yukazzibuna da abin da suka kasance suna yi na ƙaryatawa wa iza qila lahum idan aka ce musu la tufsidu fil ardi kada ku dinga yin barna a ban ƙasa ƙalu sai su ce inna ma hukuncin da aka wa kafirin yayi tsanani Allah ne to yayi amma bari ka ji kaɗan daga cikin abin da Allah ya haikaito mana kafiran suna faɗa daga nan zaka san kafirci yana da muni wa qala allazina kafaru lan nu'mina bi hadzal qur'ani wala bil ladzi mabarnata masu yada barna walakin la yash'urun amma ba su san da haka ba wa idza qila lahum idan aka ce musu aminu bima kama amanan nasu aminu kama amanan nasu ku yi imani mana kamar yadda sauran mutane muminai suka yi imani ƙalu sai su ce a nu'minu yanzu ma yi imani kama amana sufaha'u kamar yadda wawaye sakarkaru suka yi imani ala saurara ku ji innahum tabbasu humus sufaha'u su ne wawaye sakarkaru tunda ‘yan wuta ne su, walakin la ya alamun, amma ba su san haka ba. Wa izalakun lazina amanu idan sun gamu da waɗanda suka yi imani, ƙalu sai su ce amanna, mu ma ɗin dai mun yi imani. Wa iza khalau ila shayatinihim amma idan suka keɓance zuwa ga shaiɗaninsu, wato abokan sharholiyarsu, ƙalu sai su ce inna ma'akum ai mu muna tare da ku akan kafircin nan inna ma nahnu inna kafaru laula unzila alaihi ayatu min rabbih qul inna allaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab wa qala al mala'u allazina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum sha'aiba innakum idhal la khasiruna kun ji kun ji irin yana musu talala fi duguyanihim a cikin shishigin su da wuce gona da irinsu ya amahuna suna faganniya suna rudewa wannan shine ulaika lazina ishtaraw dalalata bil huda waɗannan su ne suka musanya wato shiriya da bata suka siyar da bata suka siyar da shiriya suka sai bata suka bayar da shiriya aka ba su bata wannan mummunan ciniki kenan shiriya ce taka wani yana da bata sai kace mu yi musanye fama rabi hat tijaratuhum dan haka kasuwancin su bai yi riba ba wa ma kanu muhtadina domin ba su kasance shiryayyu ba wannan shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana game da siffofin munafukai sannan ya buga mana misali guda biyu al misalun nari wal misalul ma'i ya ba da kwatanci da wuta game da su ya ba da kwatanci da ruwa game da su wanda duk za mu ji bayani to shi munafunci kamar yadda muka faɗa an fara shi ne a madina bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yo hijira ansaru waɗanda aka kira ausu da khazraj sun karɓa addinin musulunci mafi yawansu ko kafin wannan lokaci ana shirin warware wata babban matsala da take faruwa tsakanin waɗannan ƙabilu guda biyu ausu da khazraj wanda asalinsu ƙabilu ne daga yankin ƙasar yaman suka yi hijira bayan tafki ya karye na sailul arim don haka sai suka yi hijira suka dawo yankin yathrib sun zo sun tarar da yahudawa su ma sun yi hijira wajen shekara ɗari da tamanin suka fara zama a gurin su kuma sun yi hijira sakamakon kashe-kashe da yaƙe-yaƙe tsakaninsu da rumawa da suke ta kashe yahudu da suka zo yankin sai suka kasu kashi hudu akwai banu ƙainuƙa'a suka ɗauki sana'ar kamar ƙira akwai banu nadir suka ɗauki kasuwanci da kuma harkar sai da gwalagwalai da sauransu akwai banu ƙuraiza su kuma harkar gine-gine da siyar da sauran kayan bukatu sai yahudawan khaibar su kuma suka zauna a khaibar da sauran kuma ƙananan ƙabilun yahudawa da haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai taran madina ta kasu kashi hudu shine Allah ya kasa masa mutanen madina kashi hudu ya bayani akan kowa kashi na farko muminai ko al'ansaru ko al-muhajirun kashi na biyu kafarai wanda ba su riga ma sun shiga addinin ba suna nan akan maguzancinsu kashi na uku yanzu aka same su sababbi su ne munafukai ƙarƙashin jagorancin abdullahi bin ubay bin salon kashi na hudu su ne yahudawa to sai wannan sura ta baƙara ta kasa mana wannan kashi guda hudu a cikin ayoyi hudu Allah ya bayyana mana siffofin muminai guda shida a cikin ayoyi biyu Allah ya bayyana mana kafirai a cikin ayoyi goma sha hudu ko sha uku Allah ya bayyana mana munafukai a cikin aya saba'in da ‘yan kai Allah ya bayyana mana Yahudawa wanda ji za mu ji bayaninsu to shi nifaq kalma ce da aka samo ta daga juhur dab akwai damo yana yin rami mai kwane-kwane sannan akwai an ce yan yawa ita ma takan yi rami mai kwane-kwane sannan akwai burgu shi ma yakan yi rami mai kwane-kwane yadda in can ya ƙure to akwai wata ƙofar to ƙofofin nasa guda biyu ne akwai ƙofa ta zahiri wacce ake kiranta wato na ƙasi'a'u alƙasi'a'u ita ce ƙofar da kake ganinta da ido wacce za ka iya fita annafiƙa'u ita ce ƙofar da ake kankarewa sai an zo dab da waje sai a batta haka yadda in ka tare waccan ƙofar to yana da ƙofa ta biyu wacce dama tana nan an sa ta emergency exit ce so da haka in ya ga can ya makale to sai ya fuf ya fita ta nan to wannan ƙofar ita ake kira nafiƙa'u don haka sai aka ciro asalin wannan kalma wanda asalinta daga rami ne na waɗancan dabbobi saboda sukan yi ƙofofi da yawa to shi ma munafiki saboda yana ga shi mai wayo ne shi wayayye ne sai ya rarraba ƙafa a musulunci la ila ha'ula'i wa la ila ha'ula'i shi ba a nan ba shi ba a can ba bashirin munafiki na bi anna lahum azaban alima الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين saboda haka sun rarraba kafa suna nan suna can suna can suna nan muzabzabina baina zalika to saboda haka Allah ya gaya mana siffofin munafukai sama da siffofi hamsin da takwas Allah ya faɗa akan munafukai a cikin alkur'ani gurare daban-daban wanda duk za mu ji su saboda haka daga nan annifaku ya fara to sai malaman shari'a suka kasa annifaku kashi biyu akwai annifaqul akbar akwai annifaqul asgar annifaqu al akbar babban munafunci wanda yake fitar da mai yinsa daga cikin addinin musulunci Allah ya tsare mu babban munafunci irin na Abdullahi bin Ubay bin Salul ita dama wannan kungiya kamar da Sheikhul Islam ya faɗa munafunci ya fara ƙarƙashin jagorancin Abdullahi bin Ubay bin Salul kuma har yau yana wa mutane rijista masu son su tafi ta su dawwama innal munafiqina fid darkil asfali minan nar suna ƙarƙashin ƙasan wuta su munafukai to wanda yake so a yi mai rijista a cikin ƙungiya abdullahi bin ubay bin salul masu yaƙi da musulunci masu raba ƙafa masu hawa kan katanga a addini to sai ya ɗau wannan tafarkin Allah ya tsare mu an bambanta annifaqul akbar da annifaqul asgar wanda waɗannan siffofi da Allah ya faɗa game da munafukai guda kusan hamsin da takwas a cikin alkur'ani duk suna komawa ne zuwa ga wasu abubuwa guda takwas waɗanda in Allah ya raba ka da su to ya raba ka da annifaqul akbar na ɗaya takazibur rasul kulliyan mutum ya ƙudire a zuciyarsa cewa bai ma yadda annaba annabin Allah ba ne wa iyazu billah Allah ka tsare mu ka tsare imaninmu mu wanda ya haka ya zama munafiki amma ya ki bayyanawa ya ɓoye a ransa shi yana jin bai yadda da annabi ba amma ya kasa faɗa don haka ya zauna abin na zuciyarsa a zahiri yana gaya wa mutane ko yana bayyana wa mutane shi musulmi ne amma a zuciyarsa bai yadda ba bai yadda Allah ya aiko annabi ba bai ma yadda da shi ba sannan na biyu takazibu ba'd ma ja'a bihin rasul ya yadda annabi abin da ya zo da shi wani shashin ya yadda gaskiya ne amma wani shashin cikin saƙon annabi yana jin ba daidai ba ne ko ba gaskiya ba ne wato imanin nasa ya rabu biyu ya yadda da wani a fatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd to ya yadda da wani bai yadda da wani ba ƙaryata wani da yarda da wani ya sa an rushe gaba ɗaya shi musulunci ka shiga gaba ɗaya ne ko ka fita gaba ɗaya يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ka shiga musulunci gaba ɗaya ruwan zafi ne ko ka shiga gaba ɗaya ko ka fita gaba ɗaya amma bai da raba ƙafa ba sannan na uku bugdur rasul munafukai suna jin haushin annabi wa iyazu billah maimakon su so annabi su girmama annabi sai suke jin haushin annabi to duk wanda ya ji a zuciyarsa wa iyazu billah ba za ka samu musulmi da wannan ba a zuciyarsa yana jin haushin annabi to ya fita musulunci sannan na hudu bugdu ba'adi ma ja'a bihin rasul shi kuma wannan ba annabin yake ki ba shari'ar annabi ya kasa biyu wata ya karɓe ta ya yarda da ita wata kuma yana jin haushinta kuma irin mutanen da da ka yi shiga ta addini ko kana kira zuwa ga addini ko ka ɗabbaka wasu hukunce-hukunce na addini sai kawai ya dinga jin haushinka yana ga kamar kai matsala ne ma yana ma izgili yana maka ba'a yana maka ɗan kira yana yi maka shagube yana maka jirwaye mai kama da wanka da sauran abubuwa na cin mutunci sannan na biyar almasarratu min khifad dinin rasul daga cikin siffan munafunci na aƙida wanda mai shi zai dawwama a wuta dindindin akwai farin ciki da faduwar addinin musulunci mutum idan an ce addini bai ci nasara ba ko addini ya shiga matsala ya dinga jin daɗi a ransa ka san mumini ba zai taɓa samun wannan ba wannan matsalar duk ba ta musulmi ba ce ta can na waje ne da waɗanda kuma aka rene su a kan mummunan tafarki sannan na shida alkarahiyatu lintisari dinin rasul mutum kuma ya dinga jin haushi yana baƙin ciki idan addinin Allah ya ci nasara idan addinin Allah ya burin ƙasa idan addinin Allah ya faɗi idan addinin Allah ya yaɗu baya son ai ta zuwa ana musulunta baya so ya ga ana ta gina masallatai ana gina makarantu baya so ya ga matasa sun cika masallatai da wajen karatu baya so ya ga mata suna sa hijabi suna zuwa makaranta baya so ya ga wato abin nan din alheri ya yadu da zaman lafiya a cikin al'umma ya fi son fasadi da barna da laifuffuka da, da, da su dinga yaduwa cikin mutane sannan na bakwai adamu itiqadi wujubi tasdiqihi fi ma akhbara mutum ya kudire a ransa cewa ba ma wajibi ba ne sai an gasgata annabi cikin abin da ya bada labari wa iyazu billah adamu itiqadi wujubi da'atihi fi ma amara bi ko ya kudire a ransa cewa ba ma wajibi ba ne dan annabi ya bada umarni sai an bi wannan a ransa duk ya kudire waɗannan duk kuka kula waɗannan annifaqul i'tiqadi ne annifaqul akbar duk aikin zuciya ne waɗannan da muka faɗa duk a zuciya suke Allah ka wanke zuciyarmu to sai annifaqul asgar nan ne fa za mu faɗa da yawa ɗan ƙaramin ƙaramin nifaq duna nifaq annifaqul asgar shi annifaqul asgar siffofi guda biyar ne su kuma na fili ne kun ga shi wancan annifaqul itiqadi zuciya ce ta lalace domin duk zuciyar da take ƙaryata annabi ko take ƙaryata shashin abin da annabi ya zo da shi ko take jin haushin annabi ko take jin haushin abin da annabi ya zo da shi ko take farin ciki da faduwar musulunci ko take bakin ciki da cin nasarar musulunci ko ta kudire cewa ba dole a gasgata annabi ba ko ta kudire ba dole a ba annabi ba wannan zuciyar ai ta cika da datti to za ka sai mummunan aiki kuma ya biyo baya to akwai annifaku al-asgar ko annifaku duna nifaq shi wannan munafincin a cikin ayyukanmu ne ake samun mu musulmi mu dinga yin wasu ayyuka da ba su dace da musulunci ba su ne annabi ya lissafa guda biyar a wani hadisin ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta ya da'aha arba'un man kunna fihi wanda duk yake cikin abu hudu kana munafikan khalisan ya zama cikakken munafiki amma na asgar wanda daidai shi da kaba'ira su shan giya su zina duk alayin su wannan yake wancan ku alayin kafirci yake wanda duk yake cikin abu hudu ya zama munafiki 100% amma man kana fi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha to bari ku ji su idza haddasa kadhaba idan mutum yana magana ya dinga ƙarya har ƙarya ta rinjaye shi ba wai kai ƙarya so ɗaya ba ko so biyu ko so uku ba a'a har jama'a sun san ka da ƙarya ai kun san mai ƙarya yakan yi gaskiya ko to amma ƙaryar ta fi yawa in ka ji mutum jama'a suna cewa wani maƙaryaci ne to ƙaryar da yake yi ce ta yawa har ta yaɗu tsakanin jama'a aka san shi da ita ta yadda ko ya yi gaskiya ta jama'a su ce an ya kawa ƙarya yake ba ka san ba maƙaryaci ne wallahi maƙaryaci ne ta yawa ƙaryar ma fa yake yi kuma duk duniya da kowane addini da kowace ƙabila da kowane yare da kowane tsari an yi tur da ƙarya ku duba bahaushe ba aya ba hadisi amma ya ci mutuncin ƙarya ya ce ramin ƙarya ƙwararre ne ya ce mai ƙarya ɗan wuta ya ce ƙarya zagin Allah ya ce mai ƙarya ko a ruwa gumi yake ya ce ƙarya fure take ba ta ‘ya'ya in abin ya yi zafi ma a ce a tsina uwan mai ƙarya ko saboda me ya ce me ƙarya ta ƙare ce ƙaryarka ta sha ƙarya ƙaryarka ta ƙare a ce maƙaryaci ƙarya ne ko a kamata ƙarya ne to kaga ƙarya idan mutum ta mamaye shi ko mafi munin ƙarya shine kaiwa Allah ƙarya mai binta amuni ko daidai da ita kawa annabi ƙarya man ka zaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari mai binta a ƙarya kai ƙarya a cikin addini sannan kai ƙarya wacce za ta bayi zuwa ga zubar da jini ko kai ƙarya zuwa ga ta- bayi wacce za ta halatta haram wala taqulu lima tasifu alsita- alsinatukum alkaziba haza halalun wa haza haramun litaftaru ala allahi alkazib innal ladzina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun hadari ne ya taso amma wanda suke ciki su nutsu innal ladzina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun waɗanda suke kira wa Allah ƙarya ba za su rabauta ba saboda haka shine mafi muni man kazaba alayya falyalijin nar wa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar da ka ƙarya da duk go- dangoginta gaba ɗaya kakka yadda a sanka da ita kuma ka san daga ina take farawa daga gida sannan a tsince ta a firamare wani tun a firamare in ka tambayi yan ajinsu ka ce wa ya fi ƙarya a ajin nan sai a nuna shi to sai abin ya bi ka sakandire ya bi ka jami'a ya bi ka wajen aiki ya bi ka malanta ya bi ka karatu ya bi ka ofishin gwamnati ya bi ka a siyasa ya bi ka a malanta ya bi ka a addini duk mutum sai ka ga rayuwarsa ta zama makaryaci kuma ita ƙarya in kai guda ɗaya sai ta haifar da ɗari yanzu ka haɗu da mutum ka ce zan baka naira ɗari ka san ƙarya kake don ka gamu da shi sai ka kuma yin wata ƙarya ka ce wallahi abin da ya sa baka gana baka naira ɗarin nan ba ba samu ba ne in kuka sake haɗuwa ka ce har yanzu fa maganar nan tana nan kaga ƙarya ɗaya tana ta haifar da mai yawa saboda haka kullum kai ƙarya sai ka nemi wata ƙaryar kayi don ka rufa ma ta farko asiri ita ma ta biyu ita ma ta uku shi yasa annabi ya ce iyyakum wal kadhiba فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ناجا كنا ku daina ƙarya domin ƙarya takan juya mutum ya koma fajiri ko fajirci yakan kai mutum wuta ba za ka gushe ba kana share ƙarya har sai an rubuta ka a wajen Allah cikakken makaryaci akwai sahabin da aka fita yaƙi shi ya ƙi zuwa da aka dawo kowane makaryaci yana zuwa ya ce wa annabi wani ya ce ba ni da lafiya wani ya ce mata ta ce da ciki wani ya ce kaza ne shi ya zo ya ce ya rasulallah da a gaban wani na tsaya ba kai ba yadda na ƙware wajen shirya magana zan iya shirya masa magana ta ƙarya da zai karɓi uzurina yace amma kai ba a ma ƙarya in ma ne maka ƙarya Allah zai tona ni don haka gaskiya gaskiya ban je yaƙin nan ba kuma ba ni da wani uzuri da ganganci na yi don haka ai mun hukuncin da ya dace waɗannan sai Allah ya karɓi uzurinsu a ƙarshe kamar yadda ƙisar ka abin malik ta nuna amma waɗanda suka yi ƙarya har da rantsuwa Allah ya ce ƙarya suke yi kuma ya ƙi karɓa uzurinsu kuma ya musu alkawarin wuta saboda sun zama maƙaryata saboda haka mutum ya kiyaye ƙarya kuma wallahi ƙarya ba ta biyan bukata yadda bahaushe ya ce ɗin nan ramin ƙarya ƙwararre ne ai baka taɓa ji an kama mutum an ce gaskiyarsa ta ƙare ana faɗa sai dai a ce me ƙaryarsa ta ƙare a ce ai wane wane ƙaryarsa ta ƙare an danƙo shi amma ba za ka taɓa ji an ce gaskiyarsa ta ƙare ba shi sa aka ce gaskiya bahaushe ce dokin ƙarfe saboda ƙarfinta da ƙwarinta saboda haka ka yi gaskiya kuma gaskiya ko ta ja maka a wato wani tsanani za ta zo maka da alheri sannan na biyu ita wa'iza wa'ada akhlafa idan ya ɗau alkawari ya saba idan mutum ya san ba zai iya cika alkawari ba kada ya ɗauka kuma shi alkawari iri biyu ne akwai wanda tun da ka ɗauka a zuciyarka ba kai niyyar cikawa ba wannan shi ake nufi dama ba ka ɗauka da niyyar za ka cika ba akwai kuma wanda ka ɗauka da niyyar cikawa kana cikawar sai wani dalili ya rinjaye ka yasa baka cika ba to sai ka sanar da wanda ka ɗauka alkawarin uzuri ko kafin lokacin ko daidai lokacin ko bayan lokacin ka ce wani na ma alkawarin kaza zan zo ko zan baka ko zan yi amma wala wani uzuri yarin jayin addu'a Allah ya ba su gidajen kansu Allah ya ba ku gidajen kanku akwai masu roƙon addu'a akan harkokin kasuwancinsu da suka tsaya cif Allah ya gudanar da su ya kawo albarka da alheri a ciki malam da sauran yan uwa musulmi a taimaka mana Allahumma Allahumma hadina fi man hadait wa tawallana fi man daga cikin siffar munafiki na aiki shine wanda in an amince masa zai ci amana cin amana ya yaɗi yanzu tsakanin jama'a musamman wanda suke harka da kuɗi su za su tantance maka maciya amana a harkar siyasa ana ta kuka da harkar cin amana a harkar kasuwanci ana ta kuka da harkar cin amana a harkar aure ana ta kuka da cin amana ko mijin ya ci amanan matar ya je ya kulla alaka mummuna da wata mata a waje matarsa ta gida bata sani ba kaga ta kama shi a waso ko ta kama shi a badu ko ta kama shi a waccan ɗayar linkedin ko twitter ko wani abu dai ko tugo ko waye haka ta kama shi kuma ba wani abin kirki suke ba mummuna alaka suke ko shi mutum ya kama matarsa da kwartan facebook ko da kwartan waso saboda haka cin amana a harka aure yana nan cin amana ha a harkar malanta cin amana ha a harkar ilimi da harkar aikin gwamnati cin amana fa ha akwai ƙwararru waɗanda suka iya tsara cin amana su sun ƙware in za a ci amana sun iya yadda za a tsara a ci amanar to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wani ya ce mata sa'a yace iza iza dhiyatul amana fantazir sa'a idan aka tozarta amana to ka jira tashin alkiyama yace wa kaifa idaatuha ya rasulullah yace iza wusida al-amr ila ghairi ahli in kaga ana jingina al'amura ga waɗanda ba su dace ba kaga cin hanci da rashawa shashi ne na cin amana idan malami ya karɓi kuɗin ɗalibi ya ba shi dama ya tsallake jarabawarsa ya ci kaga ya ci amanar ɗalibin ya ci amanar al'umma idan mutum bai ƙware ba ya zo neman aiki ya ba da cin hanci aka ɗauke shi kaga an ci amanarsa an ci amanar al'umma idan mutum bai ci zaɓe ba da talaka suka shiga layi ba shi suka danna ƙuri'a ba ya murɗe to ya ci amana haka duk cin amana yake idan malami yana tafsiri ya zo ya ci wata aya ta ci karo da ra'ayinsa ko da ƙungiyarsa ko da ra'ayin wanda yake bashi wani abu sai juya ayar dan ta dace da ra'ayin wannan ya ci amana ƙur'anin da yake fassarawa daka cin amana abu ne mai faɗi mai zurfi mai yawa halitta tafai aka wallafa akan amana da kuma ya ita ce ma abin da Allah ya fara saukar wa ɗan adam inna arzunal amanata على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Allah ya ce na bijirar da amana zuwa ga sammai da ƙasa da duwatsu sai suka ƙi suka ji nauyi ba za su ɗauki wannan amana ba sai ɗan adam ya ɗauka innahu kana zaluman jahula na Allah ce ayi wallazina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku masu imani kada ku ci amanar Allah yace da Allah wani naga wata budurwa ungo ku ina so zan aure ta me ka sani game da ita cewa tab wannan ai mutuniyar girki ce salihar gari ce ai duk ungoma ma ba ɗaliba ilimi irin ta ga aqida ga tauhidi ga sunna ashe rubta shi rami kake yi ka ce wallahi wannan ne zan ce mu zai aure ni nan na zura shi na zura shi wallahi ba ta da kirki amma na koda ta ko ka san mutuniyar kirki ce saliha ce ta dace daga ce kai wannan kaka saurare ta kawai me ake da wannan yarinya ta ce ai wannan ne tambaye ni zai aure wata yarinya na san mutuniyar kirki ce amma na kukkushe ta kawai kawai dan amanta da ita ai haushi ta bani shi yasa na kukkushe ta na taba zuwa nace ina santa ta ta ce ba ta so na shi yasa da wanda ya zo ya tambaye ni akan ta na kukkushe ta to ka ci amana saboda haka kaga ko akwai gaba tsakaninku da mutum kada ka ƙi masa adalci wala yajri mannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa ko mutum yazo yace da Allah ina so zan shiga harkar kasuwanci iri kaza ko ina so zan shiga makaranta ne course iri kaza me shawararka to ka tsaya kai nazari sosai domin wanda ya neme ka shawara ya aminta da kai ya ce almustasharu mu'taman manzo Allah ya ce wanda da yazo ya ce ba ni shawara to fa ya amince ma kai iyayenka ka tabbatar abin da ka gaya masa shine koli kolin abin da kwakwalwa ka ta baka na kirki da nagarta amma kaka zira shi kakkai masa shigo shigo ba zurfi shi ma cin amana ne sura ka na hudu ya ce wa iza ahada gadara idan ya kulla yarjejeniya sai ya yi yaudara duk yarjejeniyar da ka sa hannu a kai ko ta takarda ko ta baki amma a niyyar zuciyarka akwai yaudara dama ba cika za ka yi ba irin alƙawura da ake ɗauka musamman a harkar zaɓe mutum ya zo ya tila alƙawura kuma ya san ba zai iya cikawa ba shi a kan kansa lokacin da yake alƙawuran ya san ba zai iya cikawa ba saɓanin wanda ya ɗau alƙawuran sai wani dalili ya sa ya kasa cikawa da kuma wanda dama ya san ba zai iya cikawa ba kaga wancan da ganganci yayi wancan kuma watakila abin da ya fi ƙarfinsa to Allah ne zai tantance wane ne ya iya cikawa wane ne kuma uzuri ya sa ya kasa cikawa to saboda haka abin nan yaudara kada mutum ya shiga harkar yaudara yasa Allah ya ce aufu bil uqud duk wani kudiri da aka yi ka tabbatar in dai ka sa hannu to ka tsaya ka cika shi sannan na biyar wa iza khasama fajara idan mutum ana husuma da shi sai ya fajirci me ma'anan fajirci lokacin husuma ka yin sulhu ka ƙi yadda a zauna lafiya ashe duk wani rigingimu da tashin hankali da ake kawowa ko na siyasa da sunan siyasa ko na addini da sunan addini ko na ƙabilanci da sunan ƙabilanci duk ɗabi'a ce ta munafunci mutane saboda buƙatar su ta duniya su gwara wancan da wancan ‘yan siyasa biyu ai ta gwara su ko daga jam'iyyu daban-daban ko a cikin jam'iyya ɗaya ai ta gwara su saboda wai sai an gwara su suna rigima ake samun kuɗi a zo a ce ma wannan ai ya ce ma kaza a zo a ce ma wannan ai ya ce ma kaza wani ma mutum ɗaya ne zai je wajen wannan ɗin ya je wajen wannan ɗin ya gaya ma wannan magana daban ya ɗauki ta wanda ya je ya gaya ma wannan so da haka wannan shi ma yaudara ce sannan wannan yakan faru har a cikin addini ƙungiyoyin addini ƙungiya da ƙungiya kaza a ce ka a yadda su haɗe masu son su raba ƙungiyoyin na addinin musulunci ko su hana musulmi su haɗa kai sai za ce yanzu kai da wanan za ka haɗa kai wana ne fa da shi za ka haɗa kai mu ba za mu haɗa kai da wana ba mu ba za mu yi magana da wana ba to saboda haka wannan duk ɗabi'a ce ta waiza khasama fajara saboda ra'ayinka saboda ƙungiyarka saboda san shugabanci da san kuɗi da san girma sai ka ƙi addinin musulunci ya ci gaba ka ƙi musulmi su haɗa kai ka ƙi ba da wata gudunmawa da za ta rage ɓaraka da fitintunu da rigingimu tsakanin musulmi kullum kai ta hura wutar fitina tsakanin ƙungiyoyi ko tsakanin malamai ha akwai ɗalibai masu irin wannan ya ɗau wannan maganar tafi wancan majalisin ya ɗauki wancan maganar ije wancan majalisin jefa tambaya a can ya ɗauki irin ta ya jefa a can don ya gwara kan malama in ka ce ai ga fatuwar su ta ai malam wane ba haka ya ce ba to dole sai malam wane ya ce malam wane akwai fatawar da ijtihadi ce akwai fatawar da nassi ce karara idan mai nassi ce karara zaka ga an haɗu gaba ɗaya an faɗe ta iri ɗaya ai akwai abin da baka samun sabani ko ina ka je tsakanin musulmi ɗaya za a yi ta gaya ma akwai abin da kuma ijtihadi ne a mazhaba ɗaya ma sai ka samu ƙauli goma akan wata mas'ala guda ɗaya idan wancan ya ɗau wancan ya ba da dalili da shi wancan ya ɗau wancan ya ba da dalili yanzu misali idan an rasa ruwa da za a yi alwala me ake yi taimama ko ga ruwan an kasa amfani da shi ko ba a same shi ba dalilai dai da yawa da suke sawa a kasa amfani da ruwa me za a yi sai taimama to sai aka tambayi Imam Malik in an rasa ƙasar taimama me za a yi sai Imam Malik ya ce ba sallah ba ramuwa kamar ya ba sallah ba ramuwa ishe i domin Allah ya bai da kai sallah ba sai da ruwa ko da taimama tunda babu ruwa babu taimama ba ƙasar taimama ba ruwan alwala kawai ka sha wannan sallar ko ta wuce ba za ka rama ta ba ta wuce kawai ko ba za ka yi ta haka ba da almajirinsa ya zo ibn qasim aka tambaye shi ya faɗi abin da malik ɗin ya faɗa shi kuma shi ne babban almajiri imam malik ko yana cikin manyan almajiransa sai ce za a yi sallar haka za a rama a ce shehin kafa ba haka ya ce bai ce kwarai ai shi ma ra'ayinsa ya faɗa ni kuma ra'ayina za ka yi sallar haka babu alwalab babu taimama sannan in ka samu ɗayan biyu ko ruwan ko ƙasar sai ka sake yin sallar ka yi ta ka kuma yi ƙada'inta ka yi ada'inta ka yi ƙada'inta ya ce saboda Allah ya ce fattakullaha mastada'atu da ka abin da istida'an kai kenan sai aka ji aka samu wani shi ma hamshakin almajiri imamu malik shi kuma suransa ashabu sai ya ce za a yi sallar haka amma ba za a rama ba ya saba ibnu qasim ta guri ɗaya ko sun yi tarayya da shi akan za a yi sallar haka amma shi ibnu qasim ya ce za a rama shi kuma ya ce ba za a rama ba sai aka je aka samu wani hamshakin malamin kuma sunansa malam asbagu sai ya ce ba za a yi sallar haka ba amma za a kirga ta ko nawa ce a rama sai aka zo aka samu malam qabisi sai ya ce a ɗaga hannu a karkaɗa shi a jikin iska domin iska tana ɗebo ƙura sai a yi taimama da iska a shafa a fuska da hannu da kai a yi sallah ce shi kuma abin da za a kenan to yanzu fatawa ɗaya ce a mazhaba ɗaya an samu ƙauli har guda biyar kuma ba wanda ya yi daidai da na wani to ya ka zo aka yi mun fatawa yanzu sai na ɗauki na in aka yi mun fatawa akan wannan kun san wanda nake ɗauka ba na ɗauka na imamu malik ba na ɗauka na malam ibnu qasim na malam ashabu nake ɗauka in ce ka yi sallar haka kuma ba za ka rama ba to sai wani ya zo ya ce maka kakkai sallar kakka rama shi fatawa imam malik ya ɗauka to me matsala saboda haka in ka ga wata fatawar wajen karatunta ne ake samunta da yawa sai kowa ya ɗauki abin da ya fi gamsuwa da shi ya ƙara masa wasu dalilan daga ayoyi da hadisai da za su nuna wannan dalilin ya fi ƙarfi to saboda haka ba matsala ba ce don an samu bambancin fatawa shi yasa Allah ta'ala ce wa minan nasi Allah ya fara kakkasa mutane irin wannan kashe-kashen Allah ya yi shi guda takwas a cikin alkur'ani ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ومن الناس daga dai cikin mutane man ya shari nafsa hubtiga a maradatillah Allahu ra'ufun bil ibad wa minan nas man yujadilu fillahi wal akhirah zalika huwa al khusran al mubin wa minan nas man yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nas ka azabillah wa minan nas man yashari yashtari lahawal hadith waɗannan su ne annas annas kowa sai ji wani kilas ya faɗo a yanzu an fara da minan nasi a cikin demu mutane Allah ce suna nan jingim man ya kula amanna billahi wa bil yawmil akhir wanda yake cewa na imani da Allah da ranar lahira Allah ya ce wa ma hum bi mu'minin amma ban yarda da imanin su saboda imani an gaya mana ta'arifinsa sai ya haɗa abu uku ko i'tiqadun fil jinani wa amalun bil arkani wa qawlun bil lisani yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'ati shaytani akwai asbabu ziyadatul iman akwai asbabu nuqsanil iman daka imani sai ya fara samun ginshiki a cikin zuciya sannan yayi na so ya buga bai sannan yayi na so ya zo baki amma an ka faɗa da baki zuciyarka ba haka ba ce to ba ka da imanin wannan ka ce na yarda da Allah amma a zuciyarka ƙarya kake ka ce ka yarda da manzo Allah amma a zuciyarka ƙarya kake ka ce na yarda da mala'iku da annabawa da ranar lahira da ƙaddara mai daɗi da mara daɗi amma zuciyarka ba ta yarda ba to shine wannan munafunci a samu bambanci da saɓani tsakanin abin da ke zuciya da abin da ke kan harshe. to tun da munafiki zuciyarsa bata karɓa ba to sai ayyukansa su fassara na farko sai ya fara gudun sallah isa annabi ce asqalus salati alal munafiqi sallar da tafi yi wa munafikai nauyi ita ce sallar asuba da sallar la'asar ko da sallar isha da munafiki ya san abin da ake samu a sallar asuba da isha da ya zo musu koda da rarrafe koda da jan gindi ita sallah gaba ɗaya in ka ji tana ma nauyi to akwai ɗan munafinci munafinci a zuciyarka wai za ƙamu ila salati Allah ce mai ƙamu kusala kun ga mummunan sifa kenan ta munafiki jin nauyin sallah da an kira sallah sai ya fara tsaki Allah fa za a je wani da ya zo zai musulunta na tambaye shi me dalilin da yasa kake so ka shiga musulunci ice shi wani tunani ne ya ga kai ne kake da 'ya'ya uku ku duba wani falsafa ta tunani 'ya'yanka uku ɗaya sai ya watsi da kai ma baya zuwa gurin kwata-kwata ba ma ruwansa da kai babansa ne ya kama hanyarsa ɗaya kuma duk sati sai zo ya gaishe kai ce baba kana lafiya alhamdulillah masha Allah sannu baba in ya tafi ba za ka ƙara ganinsa ba sai sati shi kuma ɗayan ɗayan naka na uku kullum sai ya zo sau biyar ya gaishe ka ya zo da safe baba ina kwana ya zo da yara na baba ina kwana ya zo da yamma baba ina kwana in rana ta faɗi baba ina kwana in dare baba ina kwana kai a matsayinka na mutum a cikin 'ya'yan nan naka uku wanda ya kamata ka fi so wanda zai zo kun ice to haka shi ya auna abin ya gaba ma guje shi ba ruwansa da Allah ma kwata-kwata ya watsar da Allah ya kama arnancinsa kawai ice shi kuma ba na sare so ɗaya ke bauta wa Allah ko ya bauta ma asabar kawai ko ya bauta masa lahadi kawai daga nan kuma sai wani sati ita shi ko musulmi sau biyar yake bauta wa Allah ya zo ya azahar ya zo ya la'asar ya zo ya magarba ya zo ya isha ita saboda haka ne ya ga musulunci ya fi kusanta mutum zuwa ga Allah saboda haka ya zo zai musulunta to kun ga wannan wata falsafarsa ce ta jawo shi kuma falsafa ta sa in ka kalle ta akan mutane ma walillahi almasalul ala akan mutane ma kowa zai ji dadi a yi masa haka balle Allah subhanahu wataala da yake da masalul a'la wanda ya fi son mai bauta masa fiye ma da wanda ya kaurace masa to saboda haka sai Allah ta'ala ya kimsa wannan a cikin zuciyar mutum sai ya zama musulmi na kwarai ya zama musulmi na gari da haka Allah ta'ala ya ce wa ma hum bi mu'minin su ba muminai ba ne saboda ba a samu sharaɗin zaman imani a zuciya ba ba a samu imani ya shigo baki ba ba a samu imani ya yi naso a cikin gabai ba kuma annabi ya ce al'imanu bid'un wa saba'una shu'uba a fadaluha ko a alaha ƙaulu la ilaha illallah wa adnaha imaqatul aza an tariq kaga abin da zai cuci jama'a kan hanya ka ɗauke ma imani ne yana cikin imani لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير wani malami da yawa hadisin nan sharhi yace akwai kalubale a kanmu idan aka ɗauki zahirin hadisin nan to da wuya a samu mai cikakken imani yace domin ka soma ɗan uwanka abin da kake so wa kanka na alheri yana da wahala a wannan zamanin ba ma mutum fa ya so maka alheri ba ya bakka ka zauna lafiya ma ya gagara kai ya baka kai ya cuce ka la alayya walaliya ya kyale ka kai ya baka amfani kai ya cutar da kai ma ya gagara a samu salamatu sadari mutum ma ya dinga kallon ka a matsayin mutum baya maka fatan alheri baya maka fatan shari ya ma kyale ka ya ka gagara to balle kuma a ce yana so wa kan yana so maka irin abin da yake so ma kansa kuma na alheri yace to wannan hadisin kalubale ne kuma da hadisin da yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi la tadkhuluna aljanna hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu ala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum abshu salama bainakum ku yada sallama tsakaninku ku so juna yau ba ma son juna hassada a tsakaninmu ƙeta a tsakaninmu mugunta a tsakaninmu sharri a tsakaninmu annamimanci ɓata suna ƙazafi ƙarya ƙage in ɗan uwanka ya ɗaukaka sai ka dinga masa abin da muna yara ake kira sarki ya hana dawa tsayuwa sai ka jawo shi ya faɗo sai ka kayar da shi in yana dariya so kake ka ga yana kuka in ya ci gaba so kake dawo baya kana gudu ma wani ya riƙe ka da ƙarfi yana jawo ka baya wani wata irin musifa ce ga munan zato kaga mutum ya fara haske ka ce anya wannan ba kan mutane ke sawa ba wannan ba ya fara kuɗi anya ba mugu ba ne ba wani mugun laifi yake ba saboda ba a zuwa da alheri a zuciya da an ku an ga yashi ba kaɗan wayo in sharri ne yanzu za a yi ta yaɗa shi amma alheri sai kai dubu ba a faɗa ba amma da kai kure ɗaya sai ka ga ya yaɗu a duniya in ka ga labari ana yawan comment a kansa to sai ka ga labarin mara kyau ne mara daɗi ne amma kai wa'azi ka faɗi Allah ka faɗi manzansa ka faɗi lahira ka faɗi aljanna ka tafi wuta sai ka ji tsit ba no comment saboda haka wannan rayuwa sai mun gyara ta in muna so mu gama da duniya da tauhidi da sunna ka ba mu kyakkyawar rayuwa da kyakkyawan ƙarshe da kyakkyawan makoma wannan ya ce malam babanmu ne ya bawa sirikinsa gida ya zauna na iya rayuwarsa saboda suna shan wahalar haya ko baya iya biyan hayar to yanzu ba sa tare sun rabu kuma baban namu ya rasu ta ya matsayin gidan sai ya tashi mutum da yake auren yakka ko sai ka ba shi gida ya zauna saboda suna ta shan wahala kuma sai ya zo ya kori yar taka sai ya fita sai ya fita a ce to a karamu kalla ya so ina ga sai a yi fakin ko gobe ko jibi insha Allah ko ko bai kamata ya fita ba ya zauna a to waye zai fita tunda ya rabu da ita kuma gidan babanta ne waye zai fita kenan in ka ce bai fita ba to ita za ta fita shi ne da a ce mutuwa ta yi ne ko sai a ce to ku duba maslaha 'ya'yan kuma yanzu ma tun da ba ba su yi kyauta ba ai ita ma ba gidanta ba ne shi ma ba gidansa ba ne gidan magada ne tun da gidan magada ne sai in an raba ya faɗo a gadanta kuma wannan shi ake kira umra umra muna da uquba muna da umra muna da waƙafi muna da hubusi duk saboda mun daina aikin alheri ne sa sunayen waɗannan abubuwan suka manta mana hubusi gefen titi na ba da su hubusi ko waƙafi a dinga karɓar kuɗinsu ana fita ƙauyuka ana kiran mutane zuwa ga musulunci ko duk wanda ya ji ciwo a karɓi kuɗin a yi masa magani ko duk sanda aka samu maraya ya kasa biyan kuɗin jarabawa a karɓa a cikin kuɗin kantinan nan a bashi kai kuma mai kula da kantinan ɗaya daga ciki ka dinga karɓar kuɗin kana ci da iyalanka wannan shine hubusi ko waƙafi shi kuma umra mutum bai da gida sai ka ce to ga gidana zauna har ƙarshen rayuwarka to da ka mutu gida ya dawo nasa tunda ya baka lokaci shi kuma uquba ice ka zauna zuriyar kamata zauna zuriyar kamata zauna sai ranar da kuka kare kan babu irin zuriyar ka sannan a bani gidana sai ka auro mata hudu ka auro mata hudu eh su ta haihuwa a ta jikoki kaga wannan gida kawai siyar da shi ne ba za a yi ba idan ka rasu ‘ya'yanka su ma za su iya zama a ciki in suka ce gado a cewa ku dai zauna in su ma suka wuce suka yi jikoki a ce ku ma ku shiga ku zauna aka yi jikoki ku ma ku shiga ku kuma fa akwai wanda suke karewa dan da ba a karewa ba za a faɗa ba akwai wanda za a neme su yau da gobe yau da gobe yau da gobe suna mutuwa ba sa karuwa suna mutuwa ba sa karuwa wajen shekara 200 ko uku sai ka ji sun kare kaf yanzu misali sai ka auro mace ba ta haihuwa kaga ai nan za ka kare ko da ta haihu ta haifi daya shi kuma ɗayan bai haihu ba kaga in ya mutu shige da kun kare sai a dawo wa da magada gidansu shine umra akwai uquba din da umra da hubusi da wakafi duk ana yin su ne akan wani abu ko gona ko gida ko wani abu ka ce wani ya zauna ya ci moriyarsa zuwa wani lokaci to saboda haka gidan magada ne sai ya fita sai dai in sun sake jaddada masa su magadan ya zauna to sai ya zauna malam likita ya hana na azumi don ina da ciki bayan haka kuma ina da olsa shin zan iya ciyarwa kwarai ai mace ba wanda ya fi ta morewa wajen tausayin da Allah ya nuna mata a cikin dangogin wanda aka ce su sha azumi kusan duk mafi yawa mata ne mutum goma sha biyu da aka yi min sauki su sha azumi matakin farko ma hudu daga ciki mata ne a ragowar kuma duk da mata mace mai jinin al'ada za ta sha azumi iya kwanakin jinin al'adarta bayan sallah sai ta rama ko a haɗa ko a rarrabe mace mai zubar jinin biki na haihuwa za ta sha azumi adadin kwanakin sai ranar da bikin ya ɗauke sai ta wanka in azumin ya wuce sai ta rama a wasu kwanaki mace mai shayarwa wacce ta ji tsoron in ta yi azumi ko ta ga alama ko ta tabbatar ko tara da zato mai ƙarfi in ta yi azumi ɗanta baya samun nono sai ta aji azumin don ta shayar da ɗan ta ciyar ko ta rama an ba ta zaɓin ɗaya biyu mace mai ciki wacce ta ga cikin ya yi nauyi ba za ta iya ɗaukan awa goma sha uku ba ta ci komai ba sai ta jigata ɗan ma ya jigata don shi ma daga jikin uwa yake samun nasa abincin saboda haka sai likita ya ce to kake azumi shi kuma abin da yasa ake cewa likita saboda ana ga shi likita amintacce ne